الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس
وهي باب وهي نعم
هي انت نعم واو din akwai hiya din ce babu نعم هي لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس akwai wawo din wali abin نعم
wali abin
ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس yadda yake a ruwayar rabi'a نعم ka karanta ta yadda yake a ruwayar نعم فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadon daya a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Asabar yau muna 20 ga watan Rabiul Rabiul Awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da sha uku ga watan tara miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a wannan littafi mai suna a tajridu sarih li a hadithin jami'in sahih wallafar babban malami al'allama abu al'abbas ahmad ibn abdullatif al-zabiri rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 259 a wannan littafi inda zamu ci gaba da karatu akan hadisin Abu Qatadah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu a karatun da ya gabata mun yi takaitacciyar tarjuma akan sunayen da suka zo cikin hadisin mun magana akan Abu Qatadah al-Ansari الحارث ابن ربعي الأنصاري sannan mun yi magana akan wacece umama bintu abul as ibn rabi' sannan wane ne shi abul as ibn rabi' sannan kuma wacece zainab bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama to dumi magana akan waɗannan waɗanda sunayen sunaye ne wanda suka zo cikin cikin wani hadisi hadisin yana cewa shi abu qatada al-ansari yana ba da labarin cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilu wa huwa hamilun umamata bint zainab binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla yayin da yake dauke da umama yar zainab yar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ga abul as ibn rabi yadda yazo a ruwayar malik abul as ibn rabi'a amma da yawa daga cikin almajiran malik surwato shi daga malik da sigar da take daidai abul as ibn rabi ba ibn rabi'a ba wani hadisi kamar yadda muka gani imamul bukhari ya kawo shi nan a cikin kitabus salah kuma ko mu ce kitabu sitratul musalli sitratul musalli ne alakar wannan da sitira a zahirin hadisin ba inda aka yi magana sitira cewa aka yana sallah yana dauke da umama bintu rabi bintu abil as ibn rabi amma ya kawo shi a ƙarƙashin babin da ya kira babu hamli jariyatan babu hamli babu idza hamala jariyatan saghiratan ala unuqihi fi salah idan mutum yana sallah ya dauki yarinya karama dora ta a wuyansa Abu al-Hasan ibn Battal al-Maliki rahimahullahu ta'ala a sharhin da yawa hadisin ya ambaci dalilin ko munasabar kawo shi a cikin wannan babi inda yake cewa wa inna ma adkhala al-bukhari hadha al-hadith fi hadha al-mawdi' bukhari ya shigar da wannan hadisi a wannan bigiran yace wallahu a'lam li yadulla ala anna hamla al-musalli al-jariyata ala unuqihi fi as-salati la yadurru salatahu idan mai sallah yana sallah sai ya dauki yarinya a wuyansa wannan ba zai cutar da sallarsa ba wa hamluha ashaddu min mururiha bayna yadayhi ce ya ɗauke ta ya fi tsanani a kan ta wuce ta gabansa falamma lam ya zurrahu hamluha to tunda har idan ya ɗauke ta ɗin ya zanto ba zai cutar da shi ba kazalika la yadurruhu mururuha bayna yadayhi haka nan in ya wuce ta wuce ta gabansa ma ba zai ba za cutar da shi ba wannan duka yana tafiya tare da hadisin Aisha da muka gama karatu a kansa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah tana kwance a gabansa kuma ga hadisin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyoyi daban-daban da mun karanta su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abubuwa uku cewa idan suka wuce ta gaban mai sallah sallarsa ta ta yanke to daga ciki akwai mace wacce ta balaga idan ta wuce ta gaban masallaci sallarsa ta yanke domin karanta yadda malamai suka yi ta sabani akan wannan matsala shin sallar ta lalace ko bata lalace ba in bata lalace ba to me ake nufi da ta yanki shin hadisin Aisha zai zama ya ya ya shafe hadisin Abu Zar da waninsa da suka ruwaito cewa mace idan ta wuce ta gaban masallaci sallar ta lalace ko ba zai shafe ta ba duk wannan karatun idan ana rike karatuttukan da muke yi a baya to duk mun yi shi to daga cikin irin dalilan waɗanda suke nuna cewa wucewar mace ta gaban mai sallah ba zai cutar da sallarsa ba daga cikin dalilansu kamar da shi imamul bukhari ya yi ishara akwai wannan hadisin cewa ga shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke ta mace ce kuma ya ɗauke ta duk da cewa hadisin wancan yana magana almar'atul ha'id macen da take ta balaga wannan kuma yarinya ce karama saboda haka akwai bambanci sannan akwai bambanci tsakanin ɗauka da wucewa ta gaban masallaci kamar yadda hadisin aisha da ya ce ta kwanta a gabansa shi kuma yana sallah yana fuskantar ta muka ce shi ma akwai bambanci tsakanin gittawa da kuma wanda zai zauna a gabanka ko wanda zai kwanta a gabanka wannan baya ba a kiran shi almurur tunda duk ana magana almurur ne idza marra baina yadayhi wanda wannan kuma ba murur bane da cewa shi ibnu battal ya yi ishara zuwa ga cewa suna daukan ai dauka daukan ta aka fadarsa yafi ma tsanani akan ta wuce ta gaban sa to in har in ya dauke ta aka fada sallar sa bata yi komai ba to saboda haka min babu aula dan ta wuce ta gaban sa amma dai wannan ba hujja bace kasancewar hadisai karara sun nuna cewa mai sallah baya dacewa waɗannan abubuwa uku su wuce ta gabansa ko tsakaninsa da suturarsa in ya sa sutura wannan babu komai amma idan babu sutura ko kuwa su wuce ta tsakaninsa da suturarsa to wannan akwai matsala duk wannan dai karatun ya wuce a baya matsalar da za mu tattauna a kanta ita ce abin da yake zahiri na wani hadisi shine hamlo asabi fi salah tun yana sallah ya ɗauki yaro ƙarami ko tana sallah ya ɗauki ɗanta ko ta goya shi ko ta rike shi a hannu ko wani ya ɗauki ɗansa kamar yadda dai ya faru a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki jikarsa zainab bintu abin rabi ya ɗora ta a bintu abin as ibn rabi ya ɗora ta akan wuyansa ibn al-munzir abubakar ibn al-munzir ba shafi'i ne kamar yadda aka sani a cikin littafinsa al-awsat في الإجماع والاختلاف أنا يكي تشيوى وللمرء أن يحمل الصبي في الصلاة المكتوبة والتطوع يا هل التقمتن يدو كيارو لوك تشند إكي سلم فرلا وإكي سلر نافلة yace thabata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama hamala umama ibnat abi al-as fi salah ce ya tabbata wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki yarsa yace yarsa ana ana nufin jikarsa yar yarsa ce yar yarsa yarsa ce saboda ka ce yarsa ko yar abi al-as ibn rabi ya dauke ta yana sallah ce saboda haka ya nuna kenan ya halatta mutum ya ɗauki yaro in yana sallah ko sallah farilla ko ta nafila ya ce wa bi haza kala shafi'i wa abu thawr wannan fatawar ita ce fatawar imam shafi'i da imam abu thawr suna ganin cewa babu laifi don mutum ya ɗauki yaro ƙarami yana sallah kuma babu bambanci tsakanin sallar farilla da ta nafila haka da ibn rajab al-hanbali ba hanbali a cikin shi ma littafin safatul bari yake cewa wannan hadisi nassi ne karara nassi ne karara da yake nuna halaccin irin wannan aikin a sallah kuma sallar ta farilla kuma yin haka ba makaruhi bane ballantana ma wani ya ce zai bata sallah wannan ita ce maganarsa ce wannan hadisi nassi ne karara fi jawazi misli hadha al-amal fi salati wanda yake nuna halaccin yin haka a sallah as-salati al-maktuba a sallah ta farilla yace wa anna zalika la yukrahu fiha fadlan an yubtilaha kuma wannan ba zai zama makaruhi ba ballantana a ce ma zai bata sallah ibn rajab ba hanbali ne saboda haka a mazhabarsa ta hambaliya wannan babu komai kamar yadda muka ji imamu shafi'i shi ma yana ganin babu komai ibn rajab yace kuma wannan ba wai maganar malami ce da yawa daga cikin malamai ko ma mafi yawa daga cikin malamai sun yi fatawa da wannan yace wa bi hadha ko wa qad akhadha bi zalika kathirun min al ulama'i sai yace au aktharuhum da yawa daga cikin malamai sun yarda da haka ko ma mafi yawancin su sai ya kawo maganar al-hasan al-basri da tabi'i ne da kuma Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai wanda shi ma tabi'i ne suna cewa su waɗannan tabi'ai guda biyu suna cewa tarda'u al-mar'atu janinaha wa hiya fi salah wato mace za ta iya bawa ɗanta za ta iya bawa ɗanta nono alhalin tana sallah cewa mace almar'atu turdi'u janinaha wa hiya fi salah za ta iya ba wa danta nono tana cikin sallah wanda an kula cewa wannan aiki ne kusan daidai yake da daukan yaron zaka ce to waɗannan sun yi fatawa da haka kuma wannan ruwaya daga waɗannan tabi'ai guda biyu al-athram ahmad ibn muhammad abubakar al-athram ahmad ibn muhammad ibn hani al'asiram ɗaya daga cikin almajiran imam ahmad ibn hanbal yana da littafin sunan amma littafin ya ɓace ana dai samun nusus da suke cikin wannan littafin a cikin wasu littafai waɗanda suka amfana da littafin kafin ya ɓace taƙila wani lokaci zai zo a gano inda yake sai yawanci daga cikin littattafan musulmi turawa in minkin mallaka su suke kwashe suka kai shi ƙasashensu suka ɓoye da yawa an yi ta gano su ne a cikin manya-manyan ɗakunan karatu na jamus na faransa lokaci ma da na ƙasar birtaniya can ake gano manya-manyan littattafai waɗanda da suka yi mulkin mallakar ƙasashe to su rika kwashe littattafan suna kai su ƙasashensu suna ɓoyewa da haka in kana son ka nemi littafi sai ka je ka yi nemi biza ka biya kuɗi ka yanki tikiti ka hau jirgi ka je ka kama otel ka zauna ka sayi abinci ka biya kuɗin zirga-zirga kuma ka je can ma ka biya kuɗin a yi maka kwafi kaga ya zama hanyar samun kuɗi saboda ka iya kwanakin da za ka yi a ƙasar kaga su za ka samarwa za ka shigar musu da kuɗin shiga to wannan duk yana daga cikin ribar da suke ci ta hanyar kwashe littattafan su je kuma sannan su karanta su san musuluncin ya yake sannan duk wani abu da za su yi muku na kulle-kulle za su yi shi akan ilimi ba a bisa jahilci ba kasi akan ilimi sun san me kuke da shi me kuke faɗa me ba ku faɗa me ku yarda da shi me yayi addinin ku yace ku yi me ya hana ku to aka sai ai kokarin araba ku da wanda yace ku yi a cusa muku wanda addinin bai ce ku yi ba lokacin da kasar Faransa tana mulkin mallaka a kasar Algeria duk sanda wata irin wannan ya kama na maulidi kudi take rabawa yan bid'a su yi maulidi har ma halarta guraren su a lokacin da suke ta kakkashe musulmin kasar fa suke ta kashe musulmin kasar ana dauki ba dadi da su da musulmin kasar akan sai sun ba su yancin su sun kwashi da dama daga cikin yan kasar sun kai su Faransa suna bautar da su lokacin yakin duniya na ɗaya da na biyu suka rika tura su wuraren yaki ana kashe su kun san yana daga cikin taken da ake wa Algeria baladu miliyon shahid wanda aka kashe ya fi miliyan to amma dai ana maka misali ne da miliyan din ce kasa kasar shahidi miliyon wanda aka kashe saboda gwagwarmaya da fafutukan neman yanci su za a cika drum da dalma a ɗauki mutum a tsoma ciki har ya mutu a lokacin da suke yi ma wa musulmi irin wannan a lokacin in maulidi ya zo kuma sun suke ba da kuɗi a maulidi saboda mai saboda sun san wannan shirman banza ne ba shine musuluncin ba ai sun sani saboda sun karanta to wannan dai yana daga cikin abin da ya sa yan ciranin addini al-mustashrikun orientalist suka dinga nazari a cikin sha'anin addinin musulunci don su san menene addinin na gaskiya sai kokarin raba musulmi da shi meye kuma abin da yake shigogo shigogo su ta danna musulmi cikinsa ta danna saboda sun san za ku ta lalacewa ku ta balbalcewa ku kanku bid'a ta dame ku duk wanda ya zo yau ya san yadda bid'a take dama mutane a garin nan za san cewa ba daɗin ta za ku ji ba ku kanku da kuke yin ta ba daɗi za ta yi muku ba to littafin as-sunan na al-asram muna tsintar ruwayoyinsa a cikin littattafai musamman littattafan hanabila suna yawan kawo abin da yana daga cikin ɗalibai makusanta ga imam ahmad ya rasu kusan shekara ta 260 fi hudud game da zahabi yake cewa fi hudud 260 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama haka nan ya rawaito da sanadi sahihi daga abdullahi dan mas'ud yake cewa annahu raka'a thumma sajada fa sawwa al-hasa thumma khabatahu bi yadihi an ga abdullahi dan mas'ud wani lokaci zai je sujada sai ya daidaita ƙasa rairayi da hannunsa sannan ya bubbuga da hannunsa an sani cewa a wancan lokaci sahabbai da suke sallah a masallatai ba shimfiɗa suna sujada ne a cikin rairayi haka nan in sun yi tafiya ba su da shimfiɗa za su dinga shimfiɗa za a yi sallah a cikin rairayi ake sallah ta sa aka yi ruwan sama sai su sujada a cikin tabo lokacin tsananin zafi kuma su rika sujada a cikin tsananin zafi wani lokaci suna sanya gefen mayafinsu su yi sujada a kansa da duk wannan yana daga cikin abin da malamai suka rika hujja da shi a cikin babubuka na sallah daban-daban sauraka an gan shi abdullahi dan mas'ud kusa da cikin manyan malaman sahabbai masana alkur'ani an gan shi yana sallah yana sujjada ya zo zai sujjada da rerayi haka a gabansa sai ya sa hannu ya gyara rerayin kafin kai goshinsa ƙasa ya kuma ɗan bubbuga shi haka sannan ya kai goshinsa ƙasa kaga wanda wani aiki ne a cikin sallah wanda yake da alaƙa da ita kanta sallar musamman abin da ya shafi gyaran sallar ko nutsuwa hakanan al'asram abubakar al'asram yake cewa an tambayi imamu ahmad abu abdullah an tambaye shi game da mutumin da ya kabbara sallah to a gabansa akwai wani mashin da ya kafa kamar wanda zai sutura da shi ya kafa mashin zai ya yi kabbara harama kenan sai mashin ya tafi zai faɗi sai ya sunku ya sa hannu sai ya dawo da shi to an gaya masa cewa an yi wa abdullahi ibn mubarak irin wannan tambaya sai ya ce mutumin ya sake kabbarar harama to kamar ya dawo ba dawo sallar ya dawo farkon sallarsa wato ya dawo ya dawo da farko sai abdullahi sai imam ahmad sai yake cewa arju Allah ya kuna bihi bas ina fatan ya zanto ba wani laifi dan mutum yayi irin wannan a cikin sallar sa to babu komai yace Allah yu'ida takbir ba kuma sai ya sake kabbara harama ba wato ci gaba da sallar sa kamar yadda ya fara ta sannan sai ya faɗi hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cikin sallar farilla kuma yana dauke da irsa umama wato ya hujja da wani hadisin imamu ahmad yayi fatawarsa akan cewa abinda wannan mutum yayi na ƙoƙarin ya riƙo goron mashinsa katta faɗi sandar mashinsa katta faɗi wannan bai taɓa sallarsa ba ya ci gaba da sallarsa ba sai ya dawo farko ba sai kuma ya yi hujja da wannan hadisin da muke karatu da shi cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama a sallar farilla yana jan mutane ya ɗauki umama wato bintu abil as ibn rabi irsa jikarsa ya kasance idan ta tafi sujjada sai ya aje ta idan ya tashi kuma sai ya dauke ta sannan asram ya sake cewa an tambayi naji an tambayi abinan an tambayi imam ahmad cewa mutum zai iya daukan wato rike ɗansa lokacin da yake sallah zai iya rike ɗansa a ya akuzun rajulu waladahu wa huwa yusalli zai iya riƙe ɗansa yana sallah sai imam ahmad ya ce na'am eh zai iya haka nan yake cewa muhammad ibn dawud al-misisi ya gaya masa cewa ya ga imam ahmad lokacin da ya ga wani mutum yana tsakiya yana cikin sallah wato imam ahmad yana cikin sallah wani mutum kuma ya bullu wato ya fito daga sahu wato bai daidaita sahunsa ba imamu ahmad ya motsa har sai da ya mai da mutumin nan sahu ya ci gaba da sallarsa kaga duk wannan wani aiki ne a cikin sallah amma kuma yana da alaka da maslaha ta sallah ita din kanta to imamu ahmad yana yin haka kuma yana fatawa da haka sauraka kaga kaga wannan ita ce mazhabarsa har ma asram yake cewa rubbama ra'aytuhu yusawwina alayhi bi rijlaihi fi salati ina ganin shi wani lokaci yana sallah yana daidaita takalmansa da kafarsa a cikin sallah yana cikin sallah amma yana sa kafarsa yana daidaita takalmansa aljozajani ibrahim ibn yaqub ibn isma'il ibn ishaq aljozajani shi ma ya ruwaito a cikin littafinsa al-mutarjam shine mai littafin ash-shajara fi ahwalir rijal ko ahwalur rijal ɗaya daga cikin malaman hadisi ne kuma ɗaya daga cikin almajiran imam ahmad shi ma ya rasu shekara 259 yana cikin wanda suka abin da imam ahmad to ya ruwaito daga wani ɗalibin imam ahmad ismail ibn sa'ad ash-shalanji abu ishaq yana cewa ya tambayi imam ahmad ya tambayi wa imam ahmad tambaya game da wanda zai rika daukan yaro a sallah kuma yana yana aje shi yana daukan shi yana aje shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to ya halatta mutum yayi irin wannan imamu ahmad yace salatuhu jaiza sallarsa tayi haka nan afa ibnu abi rabah ɗaya daga cikin tabi'ai ɗaya daga cikin manyan malamai na maka zamaninsa shi ma ya yi fatawa da cewa yin hakan ba laifi ba ne ya ce ruksa ce yin hakan abdurrazzak a cikin al-musannaf abdurrazzak sana'ani a cikin littafinsa al-musannaf ya yi ruwaya daga abdulmalik ibn abdulaziz ibn juraic mutumin maka shi kuma yake cewa na tambayi a ba ibn abi rabah cewa mace ce take sallah ɗanta yana kuka za ta iya ɗaukansa matacci take sallah ɗanta yana kuka a ta tawarraku za ta iya ɗaukansa ta riƙe shi a ƙugunta to shi ne sai ce da shi na'am za ta iya ɗauka sai ya ce sai ya ba da hujja da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah yana ɗauke da hassan idan ya sujada ya aje shi idan ya dago daga suki ya dago da sujada dauke shi akwai hadisin da yazo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah akwai abin nan ɗinsa jikokinsa ko ɗaya daga cikin jikokinsa yakan haye bayansa har sai ya sauka ya ɗago in ya kuma tafiya sujada kuma hayewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai hana shi ba sai shi ibnu jurayj ya tambaye afa yace to wannan a sallar farilla kuma sai yace gaskiya ba zai zai iya tunawa ba a sallar farilla ne ko a nafila ne ba zai iya tunawa ba hakanan al-harb al-kirmani harb ibnu isma'il abu muhammad ɗaya daga cikin almajirai imam ahmad ya yi ruwaya da sanadinsa har zuwa ga ata ibnu abi rabah an tambayi a game da mutumin da ya zo sallah da kayansa sai ya aje kayansa ko a can bayansa ko a can gabansa to ana cikin sallah sai ya yi tunanin ya jawo kayansa kusa da shi da zai rika ganin abinsa to shin zai iya yin baya da baya ya jawo ko ya yi gaba-gaba ya jawo shi gabansa wani ita ce tambayar da aka yi wa ata ibn abi rabah mutum ne yake sallah ya aje kayansa to sai cikin sallah sai tunani ya zo masa cewa ya jawo kayansa ko dai yana gabansa ya jawo shi gabansa ko yana bayansa ya jawo shi gabansa to ne ita ce tambayar da aka yi imam ahmad sai yake cewa la ba'as a ta'in na abi rabah sai yake cewa la ba'as bihi ba laifi yayi haka saboda in aka ce kai yayi ma sallar wata ma ba ta yi ba wani a wancan lokacin ba da harkar sata ba kamar yanzu ba yanzu ai sai dai fasa sallah wallahi amma ba zai ba zai nutsu ba ba zai ta nutsa ba ba zai ta nutsa ba ka manta a gefen ka haka ka dan sa caji kana ganin nan za a yi sahu sai dan yo gaba aka yi kabbara sai ka tuna kai cajin nan fa to idan ba nisa ya can farkon can karshen masallaci ba dan kurkusa ne sai ka dan yi boss sai ka ciro caja ka sai ka sa aljihu ka ci gaba da sallah har ibn isma'il al-kirmani ya sake tambayar imamu ahmad game da mutumin da yake sallah sai mayafinsa ya faɗi ya rufa mayafinsa sai ya faɗi shin zai iya sunkuya ya ɗauko kayansa ko haka zai ci gaba da sallar shi ne imamu ahmad ya ce arju allah ya zai kazalik ina fatan wannan bai zanto da kunci ba abinda yake nufi yana ga babu komai sai aka tambaye shi fa yaftahu baba bi hiyal qibla yana sallah gabansa kofa ce ya sa gaban alƙibla kofa ce ya rufe kofa sai ji ana bubbugawa kuma ya kabbar ya kabarta sallah shin zai iya matsawa ya bude kofar ya ci gaba da sallarsa aka kare masa wannan tambayar sai ya ce in a tadawwi ne wato sallar nafila in sallar nafila ne yayi babu komai haka nan an tambayi ibn al-mubarak abdullahi ibn al-mubarak an tambaye shi game da mutumin da yake sallah tufarsa tana gabansa ko tana bayansa to shin zai iya matsawa gaba ya ɗauko kayansa ko ya jawo baya ya ɗauko kayansa kamar da yadda ya faru a waccan tambaya da aka yi wa aba ibn abi rabah to shine shi ma ya ce la ba'sa bi zalik shi ma ya ce ba laifi ce to wace irin tafiya ce wace irin tafiya ce ba zai yi ba ce duk tafiyar da ba za ta fitar da shi daga hayyacin mai sallah ba kada ya zanto tafiya ce da in an gan shi yana yi ba za a ci ma sallah yake ba to in ta yi irin wannan in ya yi irin wannan tafiyar to wannan sallar su ta ɓaci to wannan shine ra'ayin waɗannan magabata ra'ayin imamu shafi imamu ahmad da kuma waɗannan daga cikin magabata tabi'ai al-Hasan al-Basri Ibrahim an-Nakhai Afa ibn Abi Rabah Abdullah ibn Mubarak da sauransu sai mu gangaro wajen Imam Malik shi menene fahimtar sa dangane da wannan hadisi na umama annabi yana sallah yana daukan yarsa a wuyansa in ya tafi sujjada ya aje ta in ya so zai dago ya miƙe tsaye ya dauko ta ya koma mai da ta haka har ya gama sallarsa to yaya wannan to imam malik ruwayoyi daban daban aka ruwaito dangane da yadda ya fahimci hadisin nan ruwayoyi kamar guda uku ruwayoyi guda uku wato tawili uku yayi wa hadisi tawili na farko shine tawilin da ashhab almajirin sa ashhab ibn abd alaziz alqaisi almisri yana ɗaya daga cikin almajiran imam malik tare suke da abdurrahman ibn alqasim wasu ma daga cikin magabata kamar Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam yana cewa ashhab ya fi ibn al-Qasim fiqhu ya fi shi fiqhu haka da yake cewa to amma dai ba a sallama masa maganarsa ba ashhab mutumin Masar ne ya je ya je Madina ya rizuci Malik ya ji ruwayoyi da yawa a wajensa ya ji maganganu da yawa da fatoyi da yawa na Malik da ya ansa ya dawo masar ya dawo masar ya ci gaba da karantarwa to yana cikin wato tashansa sai ga imamu shafi'i shi ma Allah ya kawo shi masar din to shi ma ya zauna a gaban maliku din shi ma ya karatu a gaban maliku amma duk da haka shi ya faɗaɗa karatunsa ya jajje wurare daban-daban ya zo bagdad ya zauna da abul hasan da muhammad ibn al-hasan الشيباني يا هدو ده إمام أحمد يا جهدي سيد يوا أو جنسا شما إمام أحمد يا قالو ده شيد يوا بانغرن فيكو صلاك يا هدو ده متاني ده يوا ساباني شي أشهب يا تقيتا وجن إلم مالك تو سيغا شافئي yana fatoyi da suka shaba saba na maliku shine abin ya tashi hankalinsa shine ibnu abdul hakam yake cewa naji shi a sallah yayi sujjada shi ashhab fa yayi sujjada yana ce yana addu'a yana ce Allahumma amiti shafi'i hatta la yadhhaba ilmu malik ce Allah Allah ka kashe shafi'i din nan ka kashe shi kada yazo ya sa ilmu malik ya bace wato tunda yazo Masar ya zama da ƴan Masar sun ga wani sabon malami kun san mutane da san ganin sabon malami aka je aka yi tururuwa aka zagaye shi kuma gashi bini bini ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai zama da fatoyin su asha bon lokaci ana musu tawaye a masa to shi ne abin ya dame shi shi ne yake addu'a Allahumma amiti shafi'i hatta la yadhhaba ilmu malik Allah ka karbi ransa kada ya sa ilmin malik ya zo ya bace to shi ne imamu shafi'i labarin ya zo masa yake cewa tamanna rijalun an amuta wa in amut fatilka sabilul lastu fiha bi awhadith sai wasu mutane suna nan suna ta cin burin in mutu suna ta min addu'a in mutu ce to wannan hanyar mutuwa ai ba ni kaɗai ba ne nake kanta kowa ma yana kanta da imamu shafi'i ya mutu shekara ta ɗari biyu da hudu ashab shekara ɗaya da rabi ya ƙara kawai shi ma ya bi shi wata goma sha takwas ya yi saboda haka shi din ma bai zauna ba shine fatilka sabilul lasu fiha bi awhadi qul lil ladhi yabghi khilaf alladhi madha tahayya al ukhra fa ka'annahu fa ka'an qadi ce la in mittu madda'i alayya bi mukhladi ce inna mutu mai mun addu'a ba da wama zai yi ba to kuma haka ya faru to shi ashhab ibn abdul aziz ruwayar da ya daga Malik dangane da wannan hadisi na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah yana dauke da umama cewa yayi Imam Malik ya ce wannan anafila ne kuma irin wannan bai halatta a farilla ba wato ya takaita abin da nafila ba farilla ba wannan yana nan a cikin littafin al-mufhim na al-qurtubi abu al-abbas al-qurtubi mujalladi na biyu shafi 152 abul abbas al-qurtubi yace abinda yasa suka buƙaci sai sun yi ma wannan hadisi tawili saboda akwai aiki mai yawa a ciki a cikin aikin ba kaɗan ba ne ba daidai yake da kaɗan matsa kaɗan ja wannan ka ci gaba da sallah ba wannan duk raka'a na farko dai yana abin nan yaro yana wuyansa zai ta sukurniya yana ta kokarin riƙe shi kai ya faɗi sannan ya tafi zai tafi sujjada ya aje shi sannan in ya taso daga sujjada zai miƙe tsaye ya kuma ɗaukansa haka ya yi raka'a biyu ko uku ko hudu abin nan ko hudu kaga akwai aiki da yawa to duban cewa akwai wasu aiki da yawa kuma sannan aikin nan bai da alaka da gyaran sallar bai da alaka da gyaran sallar ba kamar a ce ya mayafinka da karfe ka sitirce jikinka da shi ya faɗi ƙasa ba kaga wannan yana da alaka da gyaran sallar ka ka ɗauko shi ka yafa a jikinka ko a ce wata waya ce ka ajiye take ta ringin wani mai naci yana ta bugowa yana ta bugowa kaga yana shawwasha ka ya hana ka maka nutsuwa kila ma a cikin masallaci ne da mutane duk tare da kai duk mutane sun tsargu suna ta jin haushin ka sai ka dan sunkuya ka dauka sai ka danne ta ta ka kashe ta to kaga wannan aiki ne amma kuma yana da alaka da gyara sallar ka da kuma sallar mutanen da suke tare da kai sabanin wannan shi bai da alaka da gyara sallah to shi yasa shi maliku da almajiransa suka ga ya kamata a sake duba ma'anar hadisin to cikin ruwayoyin da aka yi daga imam malik shi ashab ibn abdul aziz shi wancan mai fatan imam shafi'i ya mutu abin da ya ruwaito daga imam malik cewa imam malik ya ce wannan anafila ne amma bai halatta a farilla ba ibnu daqiq al-eid alayhi rahmatullah wannan ruwayar ta ashab abin nan alqadi iyad a cikin littafin sa ikmalul mu'lim ya dangana ruwaya zuwa ga ibn al-qasim fa ibn al-qasim ne ya rawaito daga malik cewa anafila ne ta rayuwa ya zanto akwai ruwaya daga ibn al-qasim kamar da take har ila yau daga ashab ibn abdul bar ya kawo ta cikin littafin at-tamhid mujalladi na 12 444 labar bashar awad ko mujalladi na 20 shafi na 94 tsohuwar ɗaba'a ibnu daqiqul id a cikin ihkamul ahkam sharhin umdatul ahkam yake faɗar dalilin da yasa imam malik ya ce in ya nafila banda farilla ce saboda ita nafila akan yi sauki a cikin wasu abubuwan da suka danganci sharuɗanta da rukunanta akan yi sassauci a cikin wasu abubuwa da suke da alaƙa da sharaɗai ko rukunai kamar tsayuwa yanzu mai sallan nafila yana iya yin yana iya yin kabbara a tsaye ya zauna ya yi sallarsa yana iya yin ta ma a zaune gaba ɗaya yana iya yin ta a zaune sannan kaga wannan sallar farilla ba za a yi mata haka ba in ba da lura ba ba ka yi sallar farilla kana iya tsayuwa ka zauna ba to amma nafila an yadda kai ta a zaune ko kai wani bangaren ta a tsaye wani bangaren ta a zaune sannan nafila an yadda in kai kana kan abin hawanka ka fuskanci alƙibla kai kabbara harama sannan kuma kai sallah duk inda abin hawanka ya fuskanta da kai an yadda a yi sallar nafila a haka amma farilla ba za a yi haka ba in ba a irin gurin da yaƙi ya kaure ba nan ne ake cewa duk inda ka gani ka kalla kai sallah to saboda ita nafila akwai dan sassauci da aka samu cikin abubuwan da ya shafi sharaddanta da rukunanta amma farilla babu wannan in ba da larura ba to wannan yasa suka dauki hadisin a babin nafila ba a babin ba babin farilla ba wanda ita ce ruwayar farko ruwaya ta biyu daga Imam Malik ita ce ita ma an rawaito daga Ashhab da Ibn Nafi Abdullah ibn Nafi Abdullah ibn Nafi az-Zubairi al-makhzumi maulahum ɗaya daga cikin almajiran malik ne shi bai da nasibi sosai a hadisi ya fi nasibi a harkar fikihu da ra'ayin malik shi na abdullahi ibn nafi to ar shi ruwayar da ya cewa an tambayi imam malik game da wannan hadisin sai ya ce wannan hadisin sai imam malik ya ce zalika ja'izun fi halin darurati ذلك جائز في حال الضرورة إلى ذلك يا هلت ينهك أما لوك تند أكي تشكل لرورة wato idan akwai larurar da za ta sa a ɗauki a rika ɗaukan yaron bai yiwa a aje shi akwai larura to ya halatta amma in ya samu wanda zai ɗauke masa wannan larurar ya ce fa'amma an yaji da man ya fihi zalika fala'ara zalika ya samu wanda zai rike masa yaron ko ta samu wanda zai rike mata yaron ko yarinyar ta gama sallah to ya ce ni ba na ganin dacewar ta rike ɗaukan ɗanta tana sallah tana aje ta tana ɗaukanta ce amma idan da larura babu yaro yana ta kuka aje shi ba zai yiwu ba ba zai ma bata ta nutsu a sallah ba to babu laifi in ji imam malik ya ce wannan ta ɗauke shi ce amma kawai saboda ƙauna da tsabar su soyayya ta sa uwa ta sakin aje ɗanta sai ya ce to shi bai ga dacewar haka ba wala ara zalika ala hubbir rajuli waladahu dan kawai kana son yaro ka fito da shi masallaci ka dora shi a wuyanka kai ta sallah da shi a haka shi imam malik ya ce kawai ƙauna da soyayya ba za ta sa yayi fatawa da haka ba amma idan larura ce ya fito uwar ba ta da lafiya ko ta tafiyasta ko ta yaji ta bar masa dan da shegen kuka ya rasa yadda zai ya fito masallaci kaga saboda kaga dan yana larura kuma kaga ba zai zo masallaci ba kai ya miko maka ya ce rike mishi eh kawai ka sai dai ta fama da kayansa a gobe sai a sasanta yace idan da larura babu komai amma in akwai wanda zai rike masa yaron ce shi yana gama kamata ya dauka ba to kaga a wannan ruwayar inda ta sha bamban da ta baya ita wannan ruwayar a halin larura ba ba sai nafila ba da farilla da nafila duk ɗaya ne inda akwai larura duk ɗaya ne can kuma sai ya keɓance abin da nafila kuma bai sanya ka'idar larura ba an fahimta wannan shine bambancin wacce ruwayar da ta wannan ابن دقيق العيد عليه رحمة الله yake cewa wasu daga cikin mabiya maliku sun bambance tsakanin bukata mai tsanani yayin da ya zanto wato baya da wanda zai iya rike masa yaron kuma yana jiye masa tsoro ya bashi haka nan ya tafi ya kama sallah to ya halatta ya halatta ya ɗauke shi a sallar farilla ko a nafila amma idan kawai ya ɗauke shi ne saboda babarsa ba ta da lokaci ba ta da lokaci tana can tana wasu aikace-aikace sai ya ɗauke shi tana kicin ko tana masa wani girki ko wani abu yaron yana damunta sai ya ɗauke shi ya tafi yana sallah da shi a haka suka ce wannan sallarsa ba ta yi ba saboda ai sallarsa ta fi girfin da take mishi sai ta riƙe har ya dawo sai ta ci gaba da abin da take aka ce amma a nafila wannan yayi sai ruwaya ta uku daga imam malik ita ce ruwayar abdullahi bin yunus yusuf at-tinnisi malamin imam al-bukhari wanda ya ji muwadda daga wajensa to shi a wannan ruwaya tashi cewa hadisin mansukh ne hadisin shafaffe ne wato wani hadisan ko wasu hadisan sun shafe shi ba wai ya ce ba a yi ba ya yadda annabi din ya yi amma yana ga an shafe wannan hukuncin wato farko farkon al'amari ne hakan ya halatta amma daga baya hukunci ya zo da ya ɗauke wannan hukuncin ibnu abdulbar sai yake cewa لو ثبت أن هذا الحديث غير منسوخ da zai tabbata cewa hadisin nan ba a shafe shi ba ma jaza li ahadin an yaqula inni la uhibbu fi'la mithli zalika ibnu abdul bar yace da a ce hadisin ba shafaffe bane to baya halatta wani a tambaye shi ya halatta mutun yayi haka yace ni ba na son mutun yayi haka saboda me saboda ya za a tambaye ka game da abin da manzan Allah ya ce baka so an fahimta wannan yana ishara ne zuwa ga wata magana ta wani malami da aka yi masa tambaya game da wannan sai ya ce inni la uhibbu zalika ce ni ba na son hakan sai ya ce to kaga a gurin wannan malamin hadisin mansukh ne dan in ba mansukh ya dauke shi ba to bai halatta a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abu kaza baka ce baka so an fahimta wanda ita ce magana ibnu abdul bar الكتاب الاستذكار سيكي تشا ولو كان هذا الحديث عنده سنه وكان عنده لا مدفع فيه da a ce wannan hadisin ya tabbata sunna ce da za a aiki da ita kuma babu wani hadisin da ya ture shi ya ce ma qala wa in kuntu la uhibbu li ahadin fi'luhu ba zai ce ba na son wani ya haka ba bal kana yanbaghi fi'luhu ta'assiyan bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa fihi al-uswatu al-hasana ce ya kamata a ce ya aiki da wannan saboda akwai koyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan irin malamin zamanin su kenan mu yanzu malaman zamani wani za a gaya masa hadisan annabin ya ce ba su kuma ba wai yana maganar mansuki ko nasiki ba a'a kawai zai ce maka ma bai shiga hankalinsa ba ko shi bai kama hankalinsa ba zai iya za ko ba ko ba za samu ba to waɗancan su suna ga haibar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin yanzu ba aka ce manzo Allah ya faɗa abu to in wani yayi wata magana mai dan nauyi sai ga ana nema masa yadda za a ba za a ba da mafita saboda an san ba haka halin mutane suke ba amma yanzu dan a faɗa maka wannan abin mai sauki ne wani ma sai ya zage ka da hadisin naka gaba da eh abu ne mai sauki har ma ibnu abdul bar yake kafa hujja da cewa jumhur a yadda ya hikaya yace jumhur haka ya kira abin yace jumhur sun nuna ka makaruhi ne cewar da suka yi makaruhi ne dalili ne akan cewa hadisin mansuki ne an fahimta shi yana ga in hadisin a gunsu ba mansuki bane ba dalilin da zai ce makaruhi ne tunda suka ce makaruhi ne to a gurin su mansuki ne kusa wannan shine ra'ayin Abu Hanifa ko in ce ra'ayin Hanafiya cewa hadisin mansukh ne da ruwayar naski wannan ta uku ta Imam Malik da ra'ayin abu mazhabar hanafiya ɗaya ce amma a wannan bisa fassara ta uku ta imam malik kamar da ce fassara uku ce da aka samu daga imam malik fassara ta farko cewa ya halatta a nafila banda farilla fassara ta biyu ya halatta a halin larura saboda haka da nafila da farilla na duk ɗaya ne sannan fassara ta uku ita ce cewa hadisin mansufi ne to a nan ne suka haɗu da mazhabar hanafiya su sun tafi akan cewa hadisin mansufi ne to shine ibnu abdul bari ya kira abin ra'ayin jumhur da cewa mun karanta a baya ga maganganun magabata da yawa Imam Shafi Imam Ahmad Abu Thawr sannan ga Ibrahim an-Nakhai sannan ga Al-Hasan al-Basri ga Aba ibn Abi Rabah ga Ibn al-Mubarak da duka fatawansu ta tafi akan wasu ba daga ciki suna ambatan hadisin ko kuma wani mai kama da shi to wani hadisi ne ya shafe wannan hadisi in an ce mansuhi ne ai dole aka na annasikh duk sanda kace hadisi kaza an shafe shi kamar ka ce aya kaza an shafe ta to dole sai ka kawo sai ka kawo wanda ya shafe ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha Allah ce ya shafe wata aya ko ya mantar da ita to zai kawo wacce ta fita ko kamar ta wa idza baddalna ayatan makana ayatin sauraka Allah subhanahu wataala yakan canza wata aya ya kawo ta madadinta ta zo da hukunci daga baya Allah ya kawo sassauci ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa to idan haka hadisi ma aka ce hadisi kaza an shafe shi to sai an kawo mai wani hadisi ya shafe shi to sai suka ce hadisi Abdullahi dan Mas'ud shi ya shafe shi dan Mas'ud hadisin sa an ya da daga Habasha ta zo ana sallah sai zato suna magana to shi ne aka yi musu cewa ai inna fi salati la shughla saboda Allah subhanahu wataala ya saukar da faɗarsa wa qumu lillahi qanitin ku tsaya gaba gaban Allah kuna masu nutsu masu haka ba magana da haka babu wata magana da yanzu aka halatta da can farkon musulunci ana sallah ana iya magana mun yi wannan karatun a baya da ba ana ana tunawa ana sallah ana mutum yana sallah kuma yana tambaye na kusa da shi wasu bukatunsa ko suna kulla wani alkawari kuma sallah ake to daga baya aka aka soke wannan to sun ce wannan hadisin shi ya soke wannan inda fi salati la shughla kaga in akwai wani abu a sallah da zai shagaltar da kai bai kamata ka shagala kuma da daukar yaro ka aje shi ba to daukan yaro ka aje shi ya nuna cewa baka shagalta da sallah ba ka shagalta da wani abu ko tare da na sallar ka shagalta da wani abu tare da shi amma al-qurtubi abu al-abbas al-qurtubi a cikin littafin al-mufhim ya zabi ra'ayi na biyu ko na uku banda ra'ayi na farko ra'ayi na farko shine wanda yake bambance tsakanin farilla da nafila to shi ya ɗauki na biyu ya ce ya fi kama a ce larura ce larura ce wacce za ta sa mutum ya yi haka ko kuma hadisin mansuki wannan shi ne abinda alƙurtubi shi ya tafi a kansa ba maliki ne ya karkata zuwa ga ra'ayin maliku na biyu ko kuma na uku da aka ruwaito ya ce wal ashbahu annahu kana lid darurati lam yaqdir ala an yanfaka anha saboda ta larura da ba zai iya rabuwa da ita ba aw mansukun ko kuma hadisin mansuki ne to amma za mu zo mu yi karatu na duba akan waɗannan tawiloli guda uku da aka jingina Imam Malik shin tawilolin nan an sallama ko ba a sallama ba dole ita ce karatun bai kare a nan ba so nan za mu ja akalar abin nan likkafar wannan karatu sai darasi na gaba shi matsalar darasin littafin ne yana ta samun karantse da yawa muna fatan wani satin insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya don mu ji shin waɗannan tawiloli guda uku za a karɓe su a haka a tafi akan hadisin an shafe shi ko larura ne ko kuwa akwai wani abin da za a duba abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada da muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh